الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا كذا كنت لا ما لم تكن لا تكن لا تكن تو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
وأخبر بقتل آل موسى يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد to annabi ya bada labari yadda aka faɗi labarin da ɗazu muka faɗa na kai wayannan bayan Allah tsakaninsu tafiyar wata guda ce ko kuma fiye da haka wa bi mautin najashi يوم مات وهو بأرضه kuma ran da sarkin najahi ya rasu shine sarkin habasha duk sarkin da aka yi a habasha sunansa najahi to sarkin najahi da farko lokacin da kafirai suka matsa maka shine hijiran farko annabi ya tura jama'a tawaga da su sai da na usman suka je gurin birnin sarkin najahi suka zauna a cikin aminci da natsuwa da ta- kwanciyar hankali to yi ne daga nan abu safiyana shi ma ya ji akan a kore su kar su zauna a habasha shi ne yasa aka kira sa gudan sarkin don an zuwa gudan sarkin sajada ake yi suna zuwa sai suka ce assalamu alaikum sai abu safiyana ya ce ka gani dama mun gaya ma sun raina ka kai ma sun gaida kai da gaidon da mutanen ka ba hi suke maka ba ya ce ku gaida ni da wannan gaisuwa suka ce "A wannan gaisuwa da muka ma gaisuwa ne na 'yan aljanna muka maka gaisuwa ce ta 'yar aljanna ya fi gaisuwan da mutanenka suke maka suka karanta masa suratul yasin ya ji daga nan sarkin najahiyar musulunta ya ce wannan ƙur'ani littafi ya yi kama da littafin da isa ibn maryama ya zo da shi ana karanta masa ya yi imani to amma shi sarkin najahiyar da ya imani bai zo gurin annaba ba shine da wannan mutane suka gama zaman su za su koma ya ba da tsaraba da kayayyaki sosai a kaiwa annabi a kawo manzon Allah daga baya ya ce ba don wannan nauye-nauye da ya min yawa ba ya ce ni ma zan zo to Allah yana nan cikin ikonsa Allah cikin ikonsa shi ma sai ya niya zai zo ya ga annabi to ya hau jirgin ruwa a jirgin ruwa bai fada ba jirgin ruwa sai ta kisife da su shine dalilin mutuwan sarkin najahi da bai zo gurin sayyidina rasulullahi ba to a inda ya rasu kuma an je sai jibril ya gaya wa annabi ya ce kaji kaji kana so ne kamar sallah ya ce ya ce daga gawan sarkin najahi annabi yana tsaye yana kallon gawan aka- haka aka masa sallatul ga'ibi to wannan annabi ne ya gaya musu a lokaci kaza sarkin najahi ya rasu ya balabta kuma abin ya zama haka aka yi sallah a wannan guri na'am وأكبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك wa اليوم akbara fairuza annabi ya bai wa fairuza labari hina ware da alaihi yayin da fairuza ya zo gunsa rasulun min kisra sarkin kisra ne ya aiko fairuza ya kawo wasiƙa da ya kawo wasiƙa ya ce ga yi sarki ya ce kaza kaza ya ce to ai sarkin ma bayan ya aiko ka rana kaza ya rasu ya gaya masinja to ka gani mutum ka baro hilabiya zai mamaki da ya dawo irin yadda annabi ya tambaya aka ce ai rana kaza bayan kabar nan sarki ya rasu to yadda annabi ya ba fairuza labari hima a nan aka tabbatar na'am فلما حقق فيروز القصة أسلم to dalilin wannan da Allah ya so ya rabo fa sallama sai fairuzan ya musulunta fa faza fairuza fauzan azima sarkin da ya aika bai musulunta ba wakilin da aka aika ya musulunta ya ga aljanna kaga lamarin Allah in Allah ya tayi bada arzikinsa inda ya niya zai bada shi kaga sarkin da ya kamata to ba yi bane masinjan da ya aika wanda ba koman kowa ba shi Allah ya ba musulunci shi kuma wanda yana jin hi wani ne Allah bai yarda ya bayi ba to ko musulunci kake ga kana yi ba wai wayanka bane sai ga wanda Allah yake so shi yake zaba da lamarin in dan wayo ne kaga mutane kalkal da wayo da komai amma ba iya sallah ba san ta ba ma, rayuwa irin wannan mutum da safe sai ya gan shi gwanin kewa amma ya tayi sai ya murza ke idan sai ya tayi ya fito layi ba iya alwala fa babu kuma azhar ya zo in baka yi baka rasa inda zaka sa kanka so kuma sallan azhar mutum bai yi ba al'azhar bai ba kuma ga wai kuma hankalinsa a kwance to yasa an an auna an gani sai ga musulunci ma daga Allah yake Allah mu gode wa Allah dai Allah ya mu musulmi
وأكبر أبا ذر رضي الله عنه بتدريده كما كان to wata rana Abu Zarri an je yaƙi da aka je gurin yaƙi aka zauna to ana tambayan mutane a gawa ne a gawa ne da aka tambayi abu zarrin ina abu zarrin sai aka ce bai zo ba to shi ne wani mutum ya ce waye sani kokin zuwa ya sai annabi ya kalle shi da kallon da ya kamata ya san ya yi laifi shi wancan mutum da aka tambayi wani mutum ina abu zarrin ya ce gaskiya abu zarrin mu ba mu sani da komai ba allah ne bai kawo shi ba ya rasulullahi to ana zaune tsakiyar rana sha biyun rana sai a ga wani mutum yana gudu a tsakiyar rana shi kadai yana ta da ƙura aka ji ya rasulullahi ga wani mutum fa yana zuwa tsakiyar rana annabi ya waiwaya ya gani ya ce to sa ya kunu a bazar wa ya sani ko abu zarra din ne yana zuwa da ya zo kusa ko Allah cikin ikonsa sai ya zama abu zarra ne annabi ya kalle ya ce sannan abu zarra yanzu abu zarrin kai kadai ka kama wannan hanya da muka biyo da fatake muka zo mu da yawa kai kadai ka biyo mu ya ce ya rasulullahi dama na neman doki ne ban samu ba shine yanzu na ɗauko sirdin a kaina in Allah ya sa an kai wani sai na ɗaura sirdi na akan wannan dokin ni ma ci gaba da yaƙi yanzu kai kaɗai ka zo ya ce yi ya ce to Abu Zar yadda ka zo kai kaɗai haka za ka rayu kai kaɗai haka za ka mutu kai kaɗai a tahe ka kai kaɗai kai ga aljanna kai kaɗai annabi ya gaya masa haka wannan magana na farko kenan na biyu wata rana annabi yana masallaci yana zaune da wuri ya sai ga mutum nan ya ga annabi ko wasu ayyukansa yake sai koma gefe masallacin ya raba da wuri ya ce waye wannan ya ce ya rasulullah ni ne abu zar abu zarin algifar ya ce ni ne ya ce abu zarin yanzu nan da aka kore ka a masallacin nan ya za ka yi ya ce ya rasulullah zan nemo ni hasumiya na buya in ginshigin ya gagara ya ce to man kore ka cikin masallacin fa yace zan shiga cikin hasumiyar masallacin na buya to an kore ka yace zan yi ta kewaye kewaye ni ma mai kora na yana kora na ana dibi dibi da haka za mu yi ta yi yace to hakan ya gagara an kore ka ya za ka yace i sai je cikin garin zauna yace to a cikin garin Madina idan an kore ka ya za ka yi yace Rasulullahi sai zauna bayan garin Madina yace to an bayan garin Madina an kore ka fa annabi ya tambaye haka yace ya Rasulullahi ne har yasa haka yace abin da yasa a bayana ne za ka game da bala'i za ka game da masifa za ka game da masifa bayan na bar duniya ya ce ya rasulullahi wannan masifa da kace zai same ni ta bangaren addini ne ko haka nan yace ta bangaren addini yace to kace da Allah ina maraba da shi in dai ta bangaren addini masifa zai zai rasulullahi ina maraba Allah ya kawo shi haka ya faɗa yace ba na bukatan a ce kar ya zo Allah ya kawo masifa abu zarin suka yi haka bayan sun yi haka da annabi to ana nan manzon Allah ya koma ga Allah ana nan a zamanin alibancin sai da na abubakar abu zarin ya kawo ziyara da ya ganye ta uzu billahi min shaitan rajim a uzu billahi Allah ya mun tsare annabi ya ce masifa zai same ka Allah ya sa kar masifa nan ya same ka a zamanina Allah Allah ya sa ba a zamanina bane zamanin sayyidina abubakar masifa ba ta same shi ba a zamanin sayyidina umaru da ya zo ya yi sallama sayyidina umar ya ce uzu billahi min shaitan wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi ya ce masifa zai same ka to Allah ya sa kar masifan nan ya same ka a zamani na akai haka zamanin sayyidina usman ya yi sallama babar ya higo ba da ya matsa ya sallama abu abdullahi bin abu ya ce abu zarin yana sallama sai na usman ya ce kaga dama ka ce shigo to masiba lokacin ta yayi yayi gwazi aka tambaya ka je kai ne kake cewa kafu abubakar kafu umaru kana kana jiji da kanka ko ni ya ce eh ya ce aka ce ba ka faɗa haka ba ya ce ban faɗa ba aka ce to an ji labarin har kana wa'azi a nan garin to bar garin nan ya ce na bari na zan ji haka ce aka kasa inda za ka ji yayi da ina ka zo da sai ka san inda za a koma to ai ai na na zo da ya kace ai kai ka san inda ka zo da a'a ka koma inda ka zo in ma lahira za a koma haka ce ka koma a'a ya ji magana da bai taba jin gidansa ba ana cikin haka zama ya gagare shi a nan sai aka aika shi zuwa Siriya aka ce to an masa izini zai je Siriya ya zauna kafin ya je Siriya ma an aika gwamna Aba Ubaida Amr ibn Jarrah aka aika masa aka ce ga Abu Zarrin nan fa zai zo idan ya zo karka bar shi ya wargi ka matsa masa ka takura masa sai ne ya gaya masa haka da ya zo garin yana zuwa aka tare aka yi fada abubuwa da zaka gaisa lafiya kaza kaza to me abubuwan kai sai amma ba wani abu ne dan tunatarwa ne ya kace to kar ka yi tunatarwa ba a bukata dama an tuna ba manta aka yi ba to yanzu ya zan yi na zauna haka aka ce yi ka zauna sai ce gaskiya ni ba zan iya zama hiru ba dole ne na kira mutane a zuwa ba Allah to ya tunatarwar taka take ya ce yi ya faɗi irin tunatarwar haka ji aka ce to gaje ka ci gaba da yi jama'a duk wanda Allah ya bashi dinari dubu in dai bar dinari ɗaya ya kwana a hannunsa ya mallaki dinari dubu ya bar ɗaya ya kwana a hannunsa ya dinga irin wani wazin ba mumini ba ne ya ta faɗa a daren sai aka ɗauki sadakan dinari dubu aka bashi ana kawo aka ce gayi kuma ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya raba ya raba mai yakin ya zo ya ce ala gafata malam ni kudin nan da aka bani fa ba kai aka ce in kawa ba wani aka ce in kaiwa shi kuma ya raba sai ya zo da gudu tsoho ne ba jama'a akwai wanda na ba sadaka ne a nan unguwar wannan kuɗi da aka bani aka ce ba ni aka ba ba duk Allah duk annabi duk wanda ya san na bayi kuɗi ba na bane a ban sani ba a dawo da kuɗin sai ya gudu ya je wannan unguwar jama'a jama'a akwai wanda na ba wani kuɗi ne bar su mana kai da kake masallaci ka dinga kula da na waje kuna hankali yawwa jama'a akwai wanda na ba sadaka wanda na bayi don Allah ya kawo abu zarrin yana yawo yana gudu nan sai na balarabe ya ji tausayin sa ya ce baba tsoho zo nan don Allah me ta ma da hankali ne wannan ya ce wallahi kuɗi ne aka bani ɗana ai ba na bane ina sadakar nawa ne dinari dubu ne aka ce to in dai wani ne ka daina nema kana ta tara gashi aka ba shi dinari dubu ya ɗauka kuɗin ya kai da ya kai ya ce kuɗin da kuka nema ya ce ga ina ka aka ce dama abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne an ce idan an baka kuɗi baya kwana a gunka yau gahi kuɗin ya kwana wani ne ya biya ma ka ce kai Allah maganar ka ta zama biyu ka ce kaza ka ce kaza to kamar garin nan dole ka je rabza wani ƙauye ne rabza ka je can ka zauna aka gaya limamin garin aka ce idan ya zo kar ku bari ya yi limanci shi kuma ya zauna da annabi sahabin annabi ne babba yana zuwa limamu ma da ya tarar tukuru ne irin mu bakin fata ya tarar a garin in an tayi shiga ya zauna da annaba amma ba ya da limanci ba wancan yake bi kuma aka ce idan ya fara yin sallar sahi kadai baya bin mutane ku gaya mana dole ya bi mutane sallah kuma ya bi tukuru ne sallah ko ba isa ya tasa ba abu zarrin aka dora shi masa irin wannan ana nan a garin Allah cikin yukonsa sai Allah ya tada annoba a garin yau mutum ɗaya ya mutu gobe su mutu jibi ku su mutu sai dai ka ji an kulle gidan wannan an kulle gidan wannan shine ya aika a ba ubai da gwamnati ya ce garin da nake fa annoba ake na dawo aka ce karka dawo mutane duk mutuwa suke suka ce i an sani kurin ka zauna dai an san hakan ai yana zaune wannan ya mutu wannan ya mutu gaba ɗaya garin ya zama kufai daga yi sai matarsa sai ɗansa gari ba kowa sai gawa babban gari ya zama kufai ba kowa sai abu zari sai ɗansa sai matarsa kuma an hana shi ya bar garin ta kafin kuma yawan mutanen bai sai su su binne ba gawarin gawa ko ina gida a mutu kuma duk gari ba kowa ba inda kuma zaka abu zarin yana na halin haka bai bar garin ba bayan ya zama kufai ma ya jima daga nan Allah ya kawo masa jinya ta ajali Allah ya karɓi ransa da Allah ya karɓi ransa to mace da yaro ɗaya za su iya jana'idan mutum ne ba za su iya ba matar ta riƙe wajen kafan ɗan nasu ya riƙe wajen kan ana bi da haka aka je bakin dan hanya haka wanda ko wani ba fita ke zai zo ya gama ai ai jana'izansa wasu fatake suka zo suka ce wai ne da sana aka ce ai abu zarrin ne sahaban annabi ya ce sadaka rasula dama annabi ya gaya mana shi kada zai mutu zai yawa hala a rayuwa aka tona ramu rigansa ɗaya idan an ja kafan zuwa kan za a masa lakabani to daga korin zuwa ƙasa ba lakabani in an ja baya kuma kan yana waje shi ne da ya kaɗan yi dabara aka rufe kan iya kafafan da ba kuma aka tsari aka tsari tsaure aka ɗan cike da haka aka binne shi yanzu kabarinsa yana nan a wannan gurin kuma wanda ya gamu da wannan a lahira a masu daraja ba irinsa eh saboda haka yi duniya duk wanda zai daraja a lahira a duniya sai ya ga rahin daraja amma a nan duniya kai daraja a lahira ba za ka yi daraja ba annabi sulaimana annabin Allah ne duk annabawa sai sun shiga shekara ta lahira da shekara hamsin aljanna shi zai shiga domin a duniya ya dan ji daɗi wannan jin daɗin nasa na duniya shi zai sa shiga aljanna ƙarshe a lahira to duk mutumin da ya ce zai yi mu'amala da Allah ya bi Allah fa dole zai haƙuri da tsanance-tsanancen duniya idan kuma an ce ba a so a game da tsananin duniya to dai za a game da tsananin lahira a cikin biyu sai a zaɓi ɗaya haka dai abu zarrin ya koma ga Allah algifari
ووجده في المسجد نائما annabi ya samu abu zarrin a masallaci yana barci فقال له كيف بك إذا أخرجت منه ya aba zarrin yanzu idan an fidda kai a wannan masallaci kuma ina ka dosa قال أسكن المسجد الحرام idan baban karfi na ya fi ba na fito daga nan zan koma masallacin harami shi ne makka قال فإذا أخرجت منه idan an fidda kai a maka kuma ina za ka je ka ji hadisi har الحديث zuwa ƙarshen hadisi haka suka yi وبعيشه وعده وموته وعده
annabi ya bada labari zai rayu kadai kuma zai mutu shi kadai saboda haka duk wani abu na duniya tsanani na duniya ba tsanani bane duk tsananin duniya da kuke gani ba komai bane tsananin lahira ita ce tsanani saboda duniya duk tsanani yana da sauki ku kula da wannan shi azabar duniya tana da iyaka ai idan tsananin ya tadda mutuwa yaya in yayi sai ya gaba duk tsananin duniya bakinsa ya tadda mutuwa ne in ya tadda mutuwa ya haƙura to yi tsananin lahira ran da ka mutu ne za a sa ɗan ba ba ka ji matsayin tafiya ce fa ta jirgi da mota duk inda mota zai tafi to sai da kwalta kuma iya tafiyarsa a ƙasa ne ko to inda ya ƙure tafiya a nan jirgi zai fara shi jirgi a kwaltan yake fara tafiya shi kuma mota a kwaltan yake ƙure tafiya duk motan duniya zan ce kwalta a nan tafiyar ta za ta kare to inda zai kare shi jirgi a nan ya fara to haka lahira da duniya ran da ka gama yan wahalan aka ce mutuwa ta zo ƙarshe to a ran nan fa tukun shi lahira za ta fara nasa sai ka mutu shi kuma lo- lo- lo- fitinan duniya a mutuwan yake ƙurewa shi kuma na lahira a na mutuwan yake farawa saboda haka duk wani tsanani na duniya kar a raba ka da imaninka duk tsanani na duniya kar ka yadda ka rabu da imaninka ina kuna fahimta na me ne tsananin na duniya ne jama'a ba talauci ba me ne kar ya raba ka da imani duk yadda talauci ya kai talauci kar ka ci kudin ruwa da ka ci kudin ruwa gwara ka mutu haka ba ka da sisi dan duk mutumin da ya ci kudin ruwa kobo ɗaya daidai yake da ya kwanda uwarsa kuma sau saba'in da nan karkarar aka ce ga wani nan zai kusanci wasu aka kama shi abin maganan ma har jikan ka zai tare koto bai kai cin kuɗin ruwa ba duk talauci saboda aka talaucin duniya ba komai ba kuma idan ka auri mace yasa aka ce ka auri kufi'i in kai da matarka baka da hanya ku dinga cin kanzo idan ya gagara ka je ka dinga ciro yaɗiya ku dinga ji in ta ce ba ta yarda da wannan ba ka haƙura da ita in hakan ya gagara ka dinga siyan dusa kana dan hada da kuli-kuli kuna ce da matarka in ta ce ba za ta iya ba ka ce to ni fa ba zan dau bayi ba dan ba ni da hanyar biya abinda naga zan iya shi zan yi saboda haka sai ki je ki auri wanda zai iya da ke ni yanzu rayuwata akan ke ba zan yi ga bayin da ba zan iya biya ba dusa masaki guda in ka siya bakin sa naira ɗari ne za ku ci kwana uku da matanka kuna ci lub Allah sai ka gani kuma baka da yunwa wallahi kohi ma zaka irin na akuya ba abin da zai maka jin daɗi ne mana yawa tsakani da Allah fa sutura in kana yi a wata kala goma ka mai da shi kala ɗaya ɗaya ma ka mayar ta yau ka duba totiran ka ɗinka wanda wannan zai kai ka hekara in ya gagara totiran ka ɗinka biyu in ka wanke wannan ka sa wancan sai ne ka zauna lafiya amma garin duniya wannan ka je ka ɗau bayi kai baka da hanyar biya kuma za ka ɗau bayi rayuwar da wani zai yi a kai za ka yi ba za ka mutu ba ai rayuwar ba kala ɗaya bace duk rayuwar wani ba yi ne na wani ba sai ka takaita rayuwarka duk wanda ya takaita yanzu da ake cewa ba kuɗi ba kuɗi ba ba kuɗi ba ne bukatar ce muka yi ta da yawa kana kana ba kuɗi kuma kana cin nama ka ce ba kuɗi kuma ana ma abinci da kifi tsakani da Allah kuma ka ce ba kuɗi kullum kana wanke kaya kalkal kal sai sabon dinki kake anya ko ba kuɗi kana ta dinki kana mana ba kuɗi ba gaskiya dai ka ce mana ba gaskiya amma kar ka ce ba kuɗi yi mana ai kowa da yadda rayuwarsa take ko ka nemi hatsi kwano ɗaya nawa ne muke sai da yanzu hatsi buhu dubu biyar ne a nan karkarin yayi yawa hatsi buhu tsadansa dubu biyar da ɗari biyar fa dubu biyar da ɗari biyar fa tsadan kenan to ka ce kai ba za ka ci hatsi ba ka komo ka ce ba za ka ci ba sai an surfa ka ce ba za ka ci ba sai an naƙa kai kaɗai kuma duk da hakan ma ka ce kai ka daina cin hatsi to sai Allah ya wallahi sai Allah ya jarrabe ka da cin hatsin duk mutumin da ya rena abu da yi ake jarrabansa sai bature ya kakala ma wani ciwo ya ce ba za ka ci hatsin ba sai alkama kai ka jawo dama cin rayuwarka baka gyara shi ba to ba yi ba sai Allah ya jarrabe ka da ka ce ba za ka ci to ba za ka cin ba sai me an ce karkaci dawa an ce karkaci hatsi an ce karkaci gero haka ne an ce karkace gihiri gihiri shi ko ciwon sunansa dama su gabare ka nemi shiga gihiri ma karkace to yi su tun da ba zan ci gihiri ba me zan ci suga eh to ciwon ma sunansa suga ka ka karkan ka kenan da an kan kadda kanka Allah zai dora ma wannan ne to rayuwa ne da ce jin daɗi dole to kaga jinya kuma dole in dai an ce jin daɗi dole to jinya sai ya zama dole da haka ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai muna muku jaddadawa ne kar ku mutu ne da bashi duk mutumin da ya mutu da bayi bayi ba kwanciyar kabari shekara dubu ne in kana so ka mai da kanka ya baka da mutunci ka ki mutunta kanka to ka mutu da bashi wannan ne in kana so ka zama mai mutunci ka kare mutuncin kanka kar ka mutu da bashi kai kokari duk yadda zaka samu duk garin ku ba mai bin ka bashi sai aka ce wana gidansa ba a dafa abinci oho ba mai zai a kofar gidanka sai ka fito ka baza riga ku kumbura kumatanka ka zauna ba mai binka bashi sai ne waye san gidanka babu amma na binka bashi mai wanne barazana za ka wa mutane sai ka zai ka fito kan gida ka zauna kan kujera mai binka bashi sai zuwa kafa ma ga wanda zai gaida wani ba kana kan kujera zaune ba sannu za ka tayi wallahi to ka zauna Allah bai zaunar da kai ba ai dole ka tashi ko to haka zaman yake ka har ya kan kujera ka zauna ko bayi ne akan ka ko mai binka bayi hiya zuwa kafa a kai da hima ga mai daraja to wannan kaɗan kenan muke gaya muku duk abin da almajiri zai yi ya tsaya inda Allah ya ajiye ka ka dinga tattali abin da kake na bukata ka rage bukata ka rage ka rage ya zama to ba mai binka bayi shine rufin asirin in dai ya zama baka da bayin wani akan ka Allah ya ma rufin asiri ba sai an tara su da yawa ba alhamdulillah da ka ji ana faɗa to karka mutu da bashi kuma in babu bashin na akan ka duk inda ka je ka tsaya ka isa ka zama mutum waye mutum ne kamule sai a tambaye yana da rubin asiri a ce yana da rubin asiri ne ya ajiye sai a ce to dai babun sa bashi ma ga wanda zai ce ma baka da rubin asiri ma ga shi waye shi shiru za ka gani me ya mallaka sai a ce bai mallaki komai ba amma ba a dai bin sa bashi shi wanda ya mallakan kai da shi ku yi muƙabala ka bi ribin asiri to saboda haka jama'a mu kafa kafa a takaita rayuwa Allah ya aje mu a ƙauye mun samu dama muna bauta wa Allah to rayuwar mu ta zama daidai ruwa daidai tsaki dan duk mutumin ƙauye in ya ci haɗi vitamin yake masa amma daga za ka zama mutum mara ka fara cin hinka ba ka gaba da basar haɗin nan da ka rena a nan lafiyan yake kuma ga sauƙi ga rahin kai kuɗi ga rage bukata inda bai kamata a je a kafa ba a je abin hawa ba ka je a kafa ka tafiyar kafan nan kaki wanda suka ji daɗin ma yanzu ce musu ake sai kuna ɗan tattaki da kafan ku a ce ai rahin yawo ne yasa ka zama haka ake to ai rahin yawo ne to mu dama yawon muke kuma kai kace ba za ka yi yawon ba kaga ka jawo kanka sannan sai a ce ba wani ka rage shi ka rage ka rage ka rage cin manja da mai to mu dama ba mu samu ba kai dama ba wanda zai ce ma ka rage ba kama samu ma manjan ba bare ka rage ci kuma duk asibitin duniyan nan ku je ku gani in ba ka da jin cewa yake a bayi soko ya to mu shi muke nomawa mu mu soko ma muke nema ba sai an baka ba kai shayin ka kudin da soko ka sha kuma yi ba da mutanen da ba ku gani in kayan mutum ya dati da kanwa ake wankewa wannan omo da kake gani kanwa ce da kanwa za ka wanke kaya duk rigan da aka wanke da kanwa ya fi omo kyau to dai rayuwa duk wanda ya ce yana cikin tsanani a yanzu ya sa kansa Allah dai inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim muje
وأخبر أن أسرى أزواجه به لهوقا أدولهن يدا فكانت زينب لدول يدها بالصدقة annabi ya bada labari yace bayan ya koma ga Allah matar da za ta fara bin sa a matansa wanda ta bi kowace mace dogon hannu to dogon hannunan da aka auna ya Zainabu binta jahin ce ita ta fi yawan matan yawan sadaka a matan manzon Allah kowace tana sadaka amma ba wanda sadaka ta ya kai na Zainabu binta jahash eh saboda kullum ta ba wannan ta ba wannan ta ba wannan to bayan annabi ya bar duniya ba da dadewa ba ita ta fara bin manzon Allah yadda annabi ya faɗa kuma a gani na'am وأخبر بقتل الحسين بالضبط وأخرج بيده تربة وقال فيها مرجعه annabi ya bada labarin za a kai sayyidina Husaini bi dafi gun da yake kira dafi shine Karbala anan annabi yace nan za a kai Husaini Jibril ya kawo kasa ya bashi jan kasa yace kaga wannan yace al'umanka a wannan gurin za su kai Husaini kuma al'umanka ne sannan yace bari in nuna ma ma jinin sai ɗauko masa ƙasa mai jini jini to ya ce a nan za a kai da sai da na Hussein ya zo yana wasa bayan manzon Allah annabi ya rungume sai Jibril ya ce ya Rasulullahi kana son sa ko ya ce ya ce taluban ka ne za su kai shi ko za su kai shi a wannan guri haka annabi ya labarta sai da na Husaini lokacin da Yazidu ya zama shine halifa ya aika ya ce sai da na Husaini ya yi mubayi'a da sauran mutanen gidan manzan Allah sai da nawa sai ne ya ce ya ce mu za mu yi mu bayi'a ba mutanen kufa suka kira shi ya je makka ya je gama aikinsa ya dawo madina ya zo kabarin manzan Allah ya turmu zafincinsa ya goga fuskarsa ya addu'a ya ce ya rasulullahi ga mu 'ya'yanka fa kabar duniya mun rasa inda za mu sa kanmu yanzu kai da ka bawa da duniya da alkhairin da ba irinsa yau ya rasulullahi mu ne ‘ya'yanka yanzu mu al'ummanka suka matsa mana ya rasulullahi ya yi kuka ya yi addu'a nan ya yi mafarki da annabi ya ce ai sai ka fita in ka je zuwan naka shi zai kara ma daraja a gurina sai da na sai ne wannan ya tare ya ce kar ya je ya ce a'a mun gama shawara da kakana ai ba zai yi dole sai mun fita duk zuriyarsa ya ɗauki yaro ƙarami na goye da yaro na jariri da mai kafa biyu can taf ya fita sai da na Hussein ya ɗauka sai a wani abin Abbas ya zai samu sai da na Hussein ya ce sai da na Hussein kar ka fita da zuriyanka baki ɗaya saboda ko kai ka aka yi maza da zuriyanka ya ce a'a ni ma akwai dalili na da na fita da zuriya na ya ce to na ji me dalilin ka ya ce yanzu idan kai ne sai ku ce na bar muku nauyi in za mu tafi mu tafi gaba daya ba wanda zai ce na bar masa nauyi ni kuma gana wa dabaran kai kuma gana ka kai ya kaji wannan magana eh kaga yanzu idan na bar yara na na tafi cewa za ku yi na je an kaye ne ku kuma na bar muku nauyi to to ni yanzu abin da na gani da ni da jama'a na duk mu tafi ba wanda zai ce na bar masa nauyi in kisa ne duk a kashe ni haka aka yi. sai na Hussein ya kama hanya aka sanar da su Yazid ga Hussein zai zo kafin ma sai na Hussein ya zo musulun bin aqil aqil bin musulun sojojin Yazid sun kama sun kai sai da suka tsire shi ma suka daga shi a dibino suka ce ka ce kayi bara'a da Hussein ya ce ni ya ce Yazid ƙarya kake yi ya ce ai duk duniya za ta taru ya ce ba zan bar jikan annabi na rike ku ba aka ɗaga hibe ne aka tsire shi a dibino ya ce a hau ya ce abin da za ku yi ba wani abu ne ba ku isa ku yi abin da Allah bai yi ba aka ba sai na Hussein labarin fa an kai ya jaruminsa yana tafiya labari dai maran daɗi maran daɗi wanda suka aika masa wasiƙa ya zo za su taimake shi ka zo muna tare da kai ka zo muna tare da kai a hema kirci ne sai da na Hussein da ya zo bakin kogin Furat sai ga sojojin yazidu wajen dubu hudu an zo da su idan ya matsa ya zo idan ba zai zo ba ku zo da shi yazidi ya ɗauki wasiƙa ya rubuta wa gwamnansa ubaidullahi bin ziyadi ya ce ubaidullahi bin ziyadin kai ne gwamna na fa a kufa yau za a jarrabe ka allah ya jarrabe ka da usaini ko ka yi mana yadda muke so ka yi daraja gunmu ko ka saba ka gamu da fushinmu amma Allah ya jarrabe ka da yi mu ko muna sauraron ka abin da yazidi ya faɗa mai wannan waya ce ba ya ce a kai Husaini ba maganan banza sai dai ka ga ya jahilai irin ka mun mun gani a rubuce kurin ba zai yoyi ba ai wannan maganar ya mai hankali ko ka mana yadda kake muke so kai daraja gunmu ko kuma ka saba ka game da fushinmu Allah ya jarrabe state ɗinka da Hussein haka yazidi ya aika bayan ya aika wannan sai da na Hussein da ya zo ga sojoji wajen dubu hudu ya kalle su suka ce yazidi ya ce mu tabi da ku ya ce Allah da iko yake ya haka ya ce kai wani ba kai ka ce da wasiƙan zo za ku taimaka mana ba duk wanda suka faɗi wasiƙan suka ba sai da na wuce ne duk wannan masu wasiƙan ga su a sojojin yazidi wane kai ka rubuta min wasiƙa ga fa takardanka ga hannunka ka ce za ka taimaka addinin Allah yanzu ka yaka ya ce ni ban faɗa ba wane kai da ka faɗa haka ya ce ni ma ban faɗa ba suka murtuke kurin suka ɓata rai alhali su suka ƙida shi ka zo wata cin amana kuma haka aka yi aka tare sai da na Hussein zai yada zangwa inda yake da bakin furat na kogi suka tare tsakaninsa da ruwa don kwana bakwai ya bai sha ruwa ba wasu malaman sun ce kwana uku jinin manzan Allah iruwa bala'in iruwan ya kai iruwa suka ce ba za su bari ya sha ruwan ba yazidu kuma can yana horar da sojoji su ba da himma a nan ya ce me dalilin da kuka tare mu gayi gayi gayi suka yi bayani ya ce tun da ya zama haka ba kwa so na zo ku ba ko wani guri to ku kyale ni tun da dai ni jinin annabi ne na je in bautawa Allah a duk inda duniya yake suka ce ba za ka je ka bauta Allah ba to yi yazidin da kuke dan shi mu je in zauna ni da shi suka ce ba za ka je gurin sa ba shi ma ku gaya masa yace yi ya gaya mana yace kar ka zo gurin sa a to ku bar in je in bauta Allah suka ce ba za a barka ba me tsakani na da ku suka ce kisa yanzu ku duk wannan yace ku yanzu musulmi ne suka ce kwarai ma kuwa ya ce to yi kenan ana cikin haka lokacin sallan azhar yayi sai da na Hussein ya sauka Allahu akbar aka rusa kiran sallah ya ce to ku za mu yi sallan suka ce a mu ba za mu yi sallah ba sa aka yi matsari ka ce to mu sai mu yayi ya sauka yi azhar suka ki sallah yayi la'asar suka ki sallah yayi magariba suka yi isha in yayi sallah ya gama kuma sai su koma gefe su ma su yi sallar su suka ce mu ba za mu bi ka ba sa muka ya tsare ka shi kuma yayi sallah ya ce ku zo mu yi duk musulmi ɗaya ne ku zo mu yi sallah su ce a'a ba mu yarda da kai ba ana haka sai da aka je kwana uku a yi kiran sallah ya kira ya ce yanzu wannan addinin wai waye ka muku shi suka ce kakanka addinin sallan fa da ake waye zai da shi duniya suka ce kakanka ya ce yanzu sallan da kuke namu ne to ku zo mu yi da ku suka ce a ba za mu yi ba ya ce yanzu ku da me kuka yi daraja suka ce da musulunci waye kawo ku musulunci suka ce annabi muhammadu me matsayinsa a guna suka ce kai jikansa ne yanzu albarkacin kakana kuke ci kuma kuke min haka jama'a suka hero suka ce ba ruwan mu wayi sa mu aka yi kuɗi kuma abin da aka samu shi za mu daga nan ubaidullah ibn ziyadi ya dinga aika mutane ya ce to a fara kashe su ya sa ‘ya'yansa a cikin bukka ana zaune akwai mutanen da yake mun daɗe ba mu karanta tarihinsu ba so hurubun zijaushin su ne dai mugayen wanda ya zo ya sawa ɗakin da sai da na Husaini da iyalansa suke wuta mata suna wayo Allah wayo Allah suna fita ya Muhammada wayo Muhammadin mu da zaga ba dakuran an danna wuta a ɗaki kowa yana kiran annabi Muhammad duk sharifai ne jinin manzon Allah ne yace ku da za mu yi fada da ku me ya shafi mata ai ni kuka zo nema tun da nema na kuke me ya shafi cewa yara na da iyalai na yace ku zo mu faɗa ni da ku tun da dai abin ya kai ga haka yace ai su din ma so muke mu ga bayan su zuriyan ku ne ba ma so mu gani a bayan ƙasa jinin nan naku ba ma so mu ga irin jinin annabi a duniya haka suka gaya masa kai ne ya kama wani yaron sa haka wani ya zo warce yaron a gabansa ha sai aka sare yaron gida biyu sai tafke jinin yaron shi kuma ya ce Allah ka duba al'umman annabi Muhammadu fa abin da suke wa jinin ka fa mu sharifai jinin annabi Allah duba yadda al'umma suke mana ya ce Allah ka shaida daga nan yaƙi ya balle akwai aliyul akbar ɗansa a wannan yaƙin aka kashi ana kai mutanen su dubu hudu su kuma su saba'in ana bugawa ana bugawa duk zuriyan sayyidina Husaini aka kashe yaƙi ya zama daga hi sai su mata yanda ka san maza haka suke yaƙi yi ake yi ake a haka suka fara cin musu duk wanda aka yi sayyidina Husaini ya ce alhamdulillah babu wani matsala ana yi ana yi da yaƙin ya kai yaƙi wato ina ba ku labari aka dinga sai da na Husaini in ruwa ya dame in ya yunkura zai je ya sha ruwa sai a tare a haka kafin ya sha ruwa mutum tamanin ya kashe an hana yi ya ruwa ya ce ba za ku bar na ya ruwa ba suka ce wallahi ba za mu barka ba ruwa dai ka sha ba zai yi ba aka dinga jibansa ya komo aka koma aka tsaya guri ɗaya ya ce to Allah mu jinin annabi Muhammadu mu ba mu ba Allah ba ragwage ba ne ba wani ɗa a duniya wanda zai taso mana mu ji tsoronsa amma Allah ina so ne in kafa al'umman ka hujja duk wannan barazanar nan sha ruwa ne ya koma ya tsaya ya ce to za mu fara yaƙi da ku amma ni hannuna ba zai fara kai mutum ba ku fara taɓa ni wani mutum ya ɗau tara ya sari kansa yadda takobin ya ƙi magana jini ya dinga zuba sai ya ɗau jinin ya ce Allah ka shaida fa ni fa ba ni na zalunce su ba fa Allah saboda ba na so na je lahira da laifi Allah ka shaida fa su fa suka zalunce ni fa Allah ka duba ga jinin ɗan annabi Muhammadu ana taɓa sai ya watsa shi sama kun rubuta zijawin ya jebi nan ɗansa gan ɗansa ya jefa da mahinan sai da mayin ya fito ta nan sai da nawu zai ni da ya cire tsi jinin ya tayi sama ya ce Allah ka shaida dai fa ni ba ban taba al'umman annabi Muhammadu ba fa amma al'umman manzon Allah Allah ga yadda suke min Allah ka zama shaida ya jefa jinin nan sau ɗaya ya sake jefawa sau uku daga nan ya ce to Allah na gama kafa musu shaida da kai daga nan an taba har an taba gwargwalonsa a saran amma ya ce ban takobi saboda manzon Allah ya ga jikansa ya ga ya gace shi da ya fara gwabza yaƙi tun da safe sai da ya je la'asar ya kwantar da mutum ɗari takwas shi kadai daga nan jiri ya fara ɗaukansa yana haka yana haka ya faɗi suka zo suka sare kansa bayan sun sare kansa suka dinga bin bayansa da doki suna niƙewa sai da suka mai da shi kamar tabarma wanda ya ɗauki kan yazidi ya ce duk wanda ya yanka kan ya kai masa akwai lada yana ɗaukan kan hannun ya zama kuturu ɗayan ma da ya dangi kan sai da ya zama kuturu a duk da haka suka yi dabara suka ɗora kan a tire aka ɗora shi aka kai wa ubaidullahi ibn ziyadi wanda ba kai ba akwai ali zainul abidina da sakina da zainabu a zuriyarsa wanda suka rasu a mutum saba'in bai fi mutum uku ba da rai shi ma ali zainul abidina yana da shamajika bai da lafiya shi ne aka ɗauke su an gaba kai mutanen sai da na Husaini gaba ɗaya mutum saba'in ɗin nan sai da aka daɗe kan sai a nemi buda irin na na tanka irin na menene rumbu idan an huda wannan kan kamar tarbi sai a hada da wannan kan da haka aka hada kan guri ɗaya aka rataya a raƙumi ya zama kamar tarbi sannan ga kan sayyidina Husaini aka ɗauka kai ubaidullahi ibn ziyadi ubaidullahi dan ziyadin ya kira ali zainul abidin ya ce yaro babanka ya mana ganganci shi ya taba mana mulkin mu muka yi masa haka yayi shiru bai ce komai bai ce ko kana da magana yace ina da magana yace me magananka yace magana na yace ƙarya kuke babana bai muku ganganci ba ku dai annabi muhammadu ne ba kwasu mu da ba mu mutu ba mun shaida ba kwa ƙaunan annabi Muhammadu. Ya ce, a ji a yanka musu, ya ce, a yanka wani abu ne a can ma a kai yamu mana. Ƙarya kake ni ya ce kalle ni ido na fi ƙarfin in ji tsoron yanka. Ya ce, Allah Allah muke ma kar mu rayu, rayuwar ma ba so muke ba, kasa a yanka mu. Da sakina da zainabu aka ce, a yanka, za a yanka su, yayan suka ce, yayan ce ina ruwana. na. ya ce in kayanka wannan mu ba ka gaba mu da mu in ji matan a gudun suka ce kai ubaidullahi ibn ziyad karfa mu yi abin da duniya ma zai tashi a tsaya mun kai dan annabi mun kai jinin annabi wannan yara ko muka sake kai su fa ya kyautu mu duba muna fa mu musulmi ne fa amma mun san mu ba musulmin bane amma ko dai kafiran ne dai in za mu shiga wuta dai mu shiga wutan da bai fice maleji ba sauran abin da suka ba da amsa aka ebe su aka kai su gurin yazidu ana kai su gaban yazidu yazidu ya ɗauki kwakiri wai da ana cewa ba hi bane ne kwakiri ya ɗauka yazidu ya buɗe leɓin ya haka da ya duba leɓin kai ah wannan uhiren fa yayi kama da na kakansa wala irin na annabi muhammadu ne ushiren wai wanne wannan ya ce ba hi bane ya ce amma abin mamaki ya ce uhiren irin na kakansa ne wallahi ya ce wallahi ya kama da kakansa sai wani tsoho ya tayi a fadawan yazidin ya karya ya karya wannan kwakirin ya ce me haka ya ce ƙarya kake wannan bakin annabi muhammadu ya sa bakinsa mai daraja ya tsotsa kar ka taba bakin nan da wannan kwaki a kai ya ce a kai ne aka kai ya ce ƙarya kake amma yi kuma ya karya sandan kuma an kashe shi ya ce bakin da annabi yake tsotsa da bakinsa kai ka taba sanda ya ce wallahi baka isa ba ko muna gindinka ya ce ƙarya kake haka ya faɗa bayan nan yazidi ya kirawo ubaidullah ibn ziyad ya kirawo abana ya kirawo ali zainul abidin ya ce ni ni yazidi ya ce yanzu ni ne fa babanku ya ce a ƙarya kake ya ce kai ubanmu ka ce kai ne ubanmu ya ce ranka da ƙarya kake ƙarya kake ya ce ba ku ga irin gatan da nama da so da ya ce eh mun sani ai mu jinin annabi muhammadu ne gata ba mutum bane yake mana allah ne ba dan adam ba ya ce da ya ga yazidu zai ji kunya ya ce haɗa shi da yayana haɗa shi da yayana guri ɗaya sai aka kai cikin gida da yayansa kafin a kai da yayin su ubaidullahi ibn ziyadin yace ya tayi yace yana son wannan yarinya da yanzu ya aura sakina yace ni yace ƙarya kake uban kama ziyadin bai isa ya aure ni ba jinin mu yafi karfin ku yazid yace ya zaka yace kai ba hi ba kai ma yazidin wallahi ƙarya kake ka aure ni me dalili yace in za ku aure mu ku bar addinin kakanmu ku fita daga addinin mu mun san ku kafirai ne sai suka ji kunya addinin da kakanmu ya kawo muku ku fita daga addinin kakanmu in kun fita mun san za ku aure mu dan annabi ya bar duniya duk abin da ya bari ba a gado mu kuma mu ma kadaran annabi Muhammad ne ko mu ba bayi bane bare ka ce mu bawa ne ƙarya kake yace bai ka isa ba yace sai dai ku bar addinin da kakanmu ya kawo nan gaba mun san za ka aure ma man baka isa ba ko kai din ko shi yani ya ce karama ba ta fice shekara bakwai ba Allah ya saka mata da alkhairi aka kai su gidan Yazidu ana kawo su gidan Yazidu yace hada min da yayana buri daya akwai ɗansa Walidu aka hada da su Sakina ya kawo abinci kala kala da komai aka ci sai ya tayi ya bar gurin mulkin yazo yace Ali yace na'am yace wane dan uwanka ne walidu wai dan dan yazidin dan uwansa ne kana son dan uwanka yace a musulmi zai ki musulmi ne ba zai ki ba yace to yanzu na baka wuka za a kai za a kai walidu dan uwanka yace haba yazidu la yulidu la hayata illa ai miciji baya aifan komai sai miciji wallahi zan kashe shi dan miciji miciji ne ayi da ba yace ka ce wai zan kai ko ba zan kai ba ya ce to kaga babanmu babanku shi ya zo ya taɓa mana mulkinmu shi ya sa ma kai babanku sai ya ja aya ya ce ma a saba kun min musibatin nan da ko yawwa ma a saba min musibatin bi ma kasa ba ta yi a ba wani mani ma a saba kun min musibatin filar wala fi sama ko ne ne yaran wannan yazidi ya buga ya ce to yanzu ku kun ga ku ƴaƴana ne ni kun ga irin adalcin da na muku ban sa an kashe ku ba kuma kuna gidana na ba ku kariya duk ya gaba maganansa saboda kuna so ne ku zauna nan garin a guna na girmama ku na darjanta ku ko a kai ku garin ku ya ce mu dai tafiya za mu yi mu koma garin mu in Allah ya maida mu shi dai ya zaidan daga nan ya ɗauki wasu tsaraba da ɗan zigegge ya haɗa musu kuma aka nemi raƙumi kawukan mutanen da aka yi gaba ɗaya aka musu tarbiyya ce a kai wa madina ga tsaraban kayuka kuma na jinin annabi eh kowanne kai yana bida waliye ne ba zai ribe ba ba abin da zai yi kullum da yahudawa ne gaba ɗaya kai wajen saba'in da wani abu sittin da wani abu yadda ka san carbi an rataya sa raƙuma aka ce a kai madina wai barazanar sa kai madina inda wani wanda zai ja da mulkinsa to fa ya ga wannan kan zai masa wa'azi sayyidina Hussein aka yi haka zuriyar sayyidina Hussein da suka koma Madina Ali Zainal Abidina da Sakina da Zainabu duk sharifi da yau ka gani wannan wanda ba a kai ba Ali Zainal Abidina to duk sharifai na yau a zuriyarsa aka same su ɗayan da aka bari Allah ya masa albarka a yau kuma duk duniya ba wanda ya kai sharifai yawa duk duniya ba garin da ba sharifi to wannan ragowar ne da ba a kashe ba Allah ya bar su kuma Allah ya raya su to sai da na Husaini Allah ya ji gansa wannan in labarin ne albidaya tun da safe wallahi sai mun je magarba dan lokacin da muke karanta kan sai da na Husaini mun yi sati uku to wannan a takaice yadda annabi ya ce za a kashe shi kuma al'umman annabi su suka kashe shi
wa qala fi zaid bin suwana yasbiquhu udwan minhu ila al-jannati faqad yaduhu fil jihad
bai da wannan wa qala bi zaid ibn suhana annabi ya gaya wa zaidu dan suhana annabi yace masa zaidu dan suhana yazbiqu urwa minhu ila aljannati yace akwai gabanka da zai yi sauri ya higa aljanna zaidu dan suhana gabanka daya zai yi sauri ya higa aljanna haka ya faɗa to ya aka yi haƙo da ya biya da hofil jihad haka je yaƙi aka yanke hannun sai da annabi ya ce ina gaya ma kafin ka je aljanna akwai gaban ka zai riga ka hannun ya je aljanna nan gaba jikin zai je
وقال في الذين كانوا معه على حراء wa qala annabi ya faɗa lil ladina kanu ma'ahu ala hirayin ga wanda suke kogon hira ya gaya musu da suka hau dutsen hira ko dutsen uhudu sai dutsen ya fara girgiza annabi ya ce dutse kai hiru wanda yake kanka annabi ne da siddiki ko da shahidi guda biyu sai dutsen ya koma ya natsu na'am اثبت فإنما عليك نبي وصديق yace وشهيد aya kanka annabi ne da siddiki da shahidi Mm.
فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير ودعين سعد رضي الله عنهم wakutila aliyu annabi ya faɗi yadda za a kai sayyidina ali dama abdurrahman ibn maljamu ne mun gaya muku umar sayyidina umar kuma wanda zai kai yi yaron abu lu'ulu'uta na sayyidina umar ne ban faɗa ba yaron mai gira bin shuba sunansa abu lu'ulu'uta amma yi na sayyidina ali jiya mun yi bayaninsa na sayyidina umaru dama lokacin da ake sayan bayi na farisawa yahudu da nasara ake kawo su madina sayyidina umar ya ce ku daina kawo mana gwarawa garin nan fa yawansu baya jawo alkhairi to akwai wani bawa da aka kawo shi na irin gwarawan nan to yaron ya iya saka ya iya kafinta to har garin kafintan ake daukan sa wannan ake daukan sa wannan to yana aikin kafinta kuma yana hannun mugira bin shuba shine mugira bin shuba din yake dan daura masa haraji mai yawa sai yaron ya kawo kuka gaban sayyidina umaru sai ce sayyidina umaru sayyidina yana ɗora min haraji mai yawa ya ce to ba komai ka yi haƙuri ka yi ji tsoron Allah ka bi shi Allah ya kai mu gobe zan samu sayyidin naka ya rage maka haraji wani yaron da sallan asuba ana sallan asuba ya yi wasu ana Allahu akbar da ya zare wuka ya- ya duba takobi sai ya tsarge sayyidina Umar da ka faɗa nan ɗan sai ya tsarge garin rike yi sai da ya ji wa mutum saba'in ciwo mutum bakwai suka rasu sai wani mutum ya yi dabara aka nemi bargo aka jefa masa bargo sai aka tukwikwaye shi aka rike shi shine sai da na umaru yana cikin jini ya ce da abdullahi dan abbas ya ce ka je ka ga waye ne ya kashe ni da aka je aka same ni, aka zo da yaron ne ya ce kai yaro ba jiya ka zo nan baka kama kukan uban gidanka ka ce rage ma haraji ya ce eh ya ce to ai yau na yi niyya zan je in gaya masa me yasa ka yi haka aka tambaya kai musulmi ne ya ce ahi ba musulmi shi ta Allah na gode jini na tun da ba musulmi bane ya zubar min da jini na wanda baya sallah ne taba jini na Allah na gode maka aka yi haka aka kama aka kashe shi daidai sallan asuba a lokacin ne ya ce sau ai sallah aka daure ai ga halin da kake ce kai ba alkhairi wa yake ta ni ana ta sallah ku yi sallah ni ma zan san yadda zan bi ku hakan ya daure ya yi sallah ya ce ai ba alkhairi ga al'umma duk halin da ake a ce ba su yi sallah ba ba alkhairi bayan ya yi sallah maza aka nemi masa likita ya zai ga halin da ake ciki ɗayan likitan da ya zo sai bayi nabizi ya sha nabizin yana fita ta cikin saran nasa ta gargari yana gudu sai ɗaya likitan ya ce to a nemi wannan a bashi a nemi nono da aka bashi nono in ya nono sai ya fita ta waje ya gudu sai likitan ya ce sai na umar ai tanadi walau qultu li ghayra zalika la auza'atuka yace ai tanadi wannan jinya ba na tayi bane yace kai sa da ka gaya min wani wannan da na ji ma ciwo yace da ka ce min zan warke da ka ba ma ka kashi yanzu yace walau qala li ghayra zalika la auza'atuka sai na umar ya koma ga Allah to yi ma annabi ya faɗi yadda za a kai yin kuma ya tabbata na'am وعثمان وطلحة والزبير ودعين سعد رضي الله عنهم kuma ya ba da labarin za a kai sayyidina Usman sayyidina Usman jiya mun muku labarin yadda ya kashe shi da Dalhatu da Zubairu da annabi ya faɗa a kansu wadu ina Sa'adu Sa'adu hima za a soke shi da annoba annabi ya faɗa yadda ya faɗa haka abin ya faru hima
وقال لسراق كيف بك إذا لبست سوارها كترا
wa qala li suraqa annabi ya ga ya suraqa ta dan maliku yace wai yaya matsayinka suraqa lokacin da aka sa maka warwaran sarkin kisra dan lokacin da annabi ya kaula daga maka zuwa madina wanda aka bayi kwangilan ya zo da annabi da abubakar ko ya zo da jikinsu dai abin da aka faɗa ba daɗi wanda ya ɗau kwangilan kai ya su ɗin suraƙa ne yi ya ɗau kwangila to yana tafiya shi annabi baya waiwaye to sai na abubakar ya ce ya rasulullahi ga wani fa yana biye da mu annabi da ya waiga suraka ne ya zare takobi zai kai wa annabi jibril ya ce ya rasulullahi Allah ya ce in gaya ma ka umarci ƙasa ta kama shi ya ce ya arari ku ziyin ƙasa kama shi sai ƙasa ya kama iya ne ya ce ya rasulullahi amana ni fa dan aike ne ya rasulullahi ya ce to tunda dan aike ne ƙasa sauhi sai ta saushi kuma da annabi ya yi gaba sai ya tuna kwangilan da aka yi kuɗin yana da yawa sai ya sake bi ya zare takobi annabi ya ce ƙasa kama shi ya kama ya sai da aka yi sau uku na uku sai ya sauka kan dokin sai ya rasulullahi ni Allah nan naka na zinari ne ko na azurfa ne ko na tagulla ne yana kama ni inda bana ganin sa a wannan gudun aka sauke qul huwallahu ahad daga nan sai musulunta ga niyyar da ya fito da yi Allah ya musulunta da yi sai annabi ya ce wai me yasa kake wannan aiki ba kuɗi za a baka ba yace eh in dai kuɗi za a baka baka so kambi na sarkin kisra ya hau kanka wannan kuɗin da aka yi contract na kwangila da shi da za a linka yi sau miliyan ba zai kai kambin sarkin kisra ba annabi ya ce in dai kuɗi ne baka so kambin sarkin kisra ya hau kanka annabi duk ya faɗa haka to daga nan suraka ya dinga yawan musulunci ya yake duk inda ya ga mutane sai ya ce to wa kuke bi annabi ya ce ni ma na ƙure hanyar nan ku yi nan ku yi nan haka ya dinga yawan musulunci ya a zamanin sayyidina umaru an ci kisra da yaƙi sai ga hulan sarkin kisran na zinari akan suraka sai da nawa ya ce saddaka rasulullahi manzon Allah ya yi gaskiya yau ga kambi na sarkin kisra ya hau kan suraka kuma ga awarwaron sarkin kisra a hannun suraka ibn malik
falamma utiya bihima umaru albasahuma iyahu lokacin da aka zo wa da sayyidina umar ya dauka ya tubatar da yi wa qala alhamdulillahi alladhi salabahuma kizra wa albasahuma suraqa
sai na umar ya ce mun yi wa Allah godiya sarkin da ya kwabe wannan hula akan sarkin kisra yau ya tubatar da suragatu dan maliku
wa qala tubuna madinatun baina dijlata wa dujailin annabi ya ce za a gina birni tsakanin dujailata da dujaili a iraki annabi ya faɗa haka ba a tayi gina birnin ba sai a zamanin abu ja'far al-mansur bayan a zamanin abbas a fitah ya yi kalibanci ya gama sai ɗan uwansa hadi bayan ya gama sai abu ja'far al-mansur a lokacinsa aka gina wannan birni shine bagadad annabi yace kun ga iraki tsakanin kogin dujelata da iraki za a gina babban birni wanda ba irinsa sai da aka gina bagadaza yadda annabi ya faɗa ba ta yi gina ba sai a zamanin abu ja'far al-mansur dan da aka gama gina birnin an ce duk mutumin da duk duniya ƙauye ne in dai baka je baka daza ba a zamanin to baka yawo a duniya ba duk inda ka yawo a duniya ka ce a ƙauye kai yawo sai ka yi ga baka daza a nan ka yi ga birni kuma da aka yi birnin a fadan sarkin Abu Ja'far al-Mansur ba ta yin birnin ba sai da aka nemi malaman taurari guda saba'in malaman taurarin nan suna duba falaki suna duba buruzi suna duba taurari sai da wata tauraruwa ta kama aka ce yau a sa gindin birnin da wannan tauraron ya kama aka sa wannan birni saka gaya sarkin suka ce duk halifa ba zai mutu a garin nan ba in dai ka zama halika ba gadaza ba za ka mutu ba in za ka mutu sai dai Allah ya fidda kai waje ko nan kusa kusa da za ka yi sadan Husaini ƙauyen garin su ya je ba ba gadazan ya zauna ba a tikiriti ya mutu amma yana bagada ga halifa ba zai mutu ba har yau din nan haka birnin yake halifa ba zai mutu ba da wannan aka buga aka gina birnin na ɗaya na biyu har ila yau bayan wannan sun yi wani hikima an ɗora wani zaki a hasumiyan birnin da aka ɗora wannan zaki ne kamar ƙafafu na mutum waye gari in za a duba sikiyoritin birnin zakin ake kallo idan zakin akwai mayaka ko ba iska zai ta ya juya inda mayaka yake za ga yana haka da hannu yana haka to kurin ku dohi gurin mayaka ne suke zuwa da zakin ake gane mayaka in za su zo baga daga idan ya juya arewa yana daga hannu to nan mayaka suke duk inda mayaki yake an sa wani kemikal na na'ura na hulan da mayakin zai sa in dai akwai irin wannan kemikal din a jikinka to na'uran zai juya can a zinarin ya jikinka meye ne kayan yaƙi wanda zai zama kayan yaƙi da ya kai daga zaran akwai irin wannan zai juya bangaren akwai mayaka bagadaza ce kadai a duniya ta samu wannan daraja garin da idan ka zo bagadaza ne garin da zaka tadda damo dan yana da jigawa kuma zaka tadda ga damo ga kibi sai bagadaza ga sahara dazi mafarauta za su fito fito za ka ga gomo za ka ga barewa za ka ga ba da labari gada da barewa duk akwai su kayan daji ba gada za ake samu kuma ka juya nan ga kunkuru ga kada ga kibi ga karar ruwa ga ayu ga dabbobin daji na ruwa gaba ɗaya sai bagadaza sannan a bagadaza ne za ka tadda kayan damuna kuma ka tadda kayan rani yanzu maganan da nake a bagadaza lokacin ga mangoro kamar yanzu ga kuma bai ba kuma yanzu ka je bagadaza ga takanda ga rake ga na rani ga na damuna ga gyada ga gurjiya ga hatsi ga dawa ga alkama ga sha'ir ga maiwa duk abin da za ka nema a bagadaza kamar aljanna ne ba abin da za ka nema a bagadaza a ran nan ba za ka ga abin ba babu shi haka aka yi birnin bagadaza kuma sai da birnin ya samu mahaddatan ƙur'ani dubu saba'in wane malam wane gangaren ne malam wane mahaddaci ne baya rabuwa da dubu saba'in a kullum kullum kuma sauka ɗaya suke duk garin Allah ya waya a bagada sai an sauke ƙur'ani sauka dubu saba'in ba tare da kuma jiki ya ji ba mahaddata hadisin manzon Allah sai da aka samu dubu goma sha biyu shehuwa ne masanin hadisi shehuwa ne masanin hadisi a tajiri hamshaki gawurtattun masu kuɗi a bagadaza sai da aka samu dubu goma sha biyu sannan kuma wane ba a garin a ce hakimi ne wane ba hakimin unguwa kaza ne wane bulama ne sai da ya tara dubu sha biyu idan ana taron sarauta za ka ce duk garin basarake ne ba wani mutumin da ba basarake ba idan ana taron masu kuɗi za ka ce wallahi duk garin masu kuɗi ne idan ana taron malamai na ƙur'ani ka ce duk garin malamai ne idan ana taron mahaddata qur'ani ka ce duk garin masu ilimi ne duk abin da aka nema a duniya Allah ya baiwa bagadaza to wannan da annabi ya faɗa ba ta yi gina yi ba sai a zamanin Abu Jafar al-Mansur labarin firan mutum ya duba al-bidaya wan nihaya kaga yadda aka gina bagadaza kana gani har sai ka gaji sai ka manta da labarin da ka tayi daga kansa na'am wa qudru dhuli wa sarati tujba ilayha kaza'ilul larbi yuqsafu biha ya'ani bagadada da shi kenan ma ai ya faɗa ma zan ni ban ganye ba na san wannan shine birnin tujba ilayha yawa dujailu ku kudar badu tujba ilayhi za a dinga kawo kaza'ilul ardi duk ma'adinan ƙasa yana nan yuqsafu biha wanda ƙasa za ta yi zube da ita ita ce birnin Bagadaza.
Wa qala sayakunu fi hadhihi al-ummati rajulun yuqalu lahu al-walid huwa sharrun li hadhihi al-ummati min fir'auna li qawmihi.
Kun san fir'auna sunansa Walidu ai. Yawwa Walidu dan Masa'abu. Sunan fir'auna. Dan yanzu mutanen mu in ba su sani ba yanzu na wani sai ga wani ya faɗa ya ce Walidu to fir'auna ne. shi ya sa yazidu da ya haifi ɗansa ya sa walidu eh to kaji dalili don ka ci alaga ta malam khalidu ba sai a ce khalid daban baban ne maƙiyin allan ai walidin yau khalidu bin wa bin walidu walidu dan bugira kaji dalili shine wanda qur'ani ya la'ance yi walidin wannan yi qur'ani ya la'anta yadda ya la'anci qur'ani ya la'anci fir'auna haka haka la'ance to kaga yazidu ɗansa yana da walidu saboda duk wanda kaga yana sawa fir'aunancin yake sha'awa annabi ya ce al'umma ta za a haihu wani yaro sunansa walidu wannan yaron idan ya zo duniya sharrin da zai yi fir'auna ma a cikin mutanensa ba zai iya irin wannan sharrin ba ko fir'auna haka annabi ya faɗa to qala rasulullahi la tasamu bi asma'i fara'inatikum kun gani annabi ya ce kar ku aifi da ku sa sunan fir'auna kar ka aifi da ka sa walidu annabi ya ce kar ku aibi ƴaƴa ku na sa sunan fir'auna la tusammu bi asma'i fara'inatikum haka annabi ya faɗa fa sammuhu abdullah ku ambaci dan ku abdullahi fa innahu sayakunu bi hadhihi al-ummati rajulun yuqalu lahu walid ibn abdul malik ثم رأينا أنه ابن عكي وليد بن يزيد بن عبد الملك لفتنة الناس دان زي فتنة mutane idza karaju alayhi al-umuru ibtarafaha faqatalu suka kai shine walidu dan abdul malik dan kayayi aka yayi farko abin da ya fara yi ku je ku duba al-bidaya wan nihaya ran da aka ce yi ne halifa yace to farkon abin da zai fara yi yace a je a kaba masa mumbari akan Ka'aba zai ya giya yace wallahi giya zai ya akan Ka'aba kuma yace dole ya halatta zina ta zama halaliya yace kuma akan Ka'aba zai hau da karuwansa ya zauna kan ɗakin Ka'aba fa yayi dina yayi yadda yake so kuma sai ya ya giya akan Ka'aba da niyan wannan ya je maka a fito da mutanen maka ayi wa Allah ayi wa annabi aka zo aka tare shi yi walidu kai ne amir fa kai ne shugaba halifa yanzu ka hau kan ɗakin nan ka ya giya ka ji dan girman Allah ya ce ai na sani dan girman Allah zan hau zan yi aka maza maza ya ce wai ɗakin ba na Allah bane ya ce a kai zan yi ku daina gama ni da shi ɗakin nasa ne a kai na ce zan yi mutane suka dinga cewa to yanzu abin da za a yi kurin a kashe shi a kashe shi aka dinga kurin jama'a suka dinga gangan ko mutanen da suka je aikin haji suka yi ta bilal ne kayya kayya kayya sai da aka yi to kun ji aikin da ya fara yake nan kun zira wani bai ce da ya haka ba ana aka yi ya kaɗo da wasu a mulki to zai mu je
وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدا annabi ya ce tayin kiyama ba zai zo ba ya ce mutane guda biyu za su dinga yaƙi kuma da wasu ɗaya ne kowa yana cewa la ilaha illallah muhammadin rasulullah to yi ne yaƙin safaini a nan sayyidina ali da sayyidina ma'auya suka yi yaƙi وقال لعمر في سهيل بن عمرو عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر annabi ya gaya wa wato ƙala suhail ɗan abu ya gaya mana annabi ya gaya sayyidina umar ya ce a sai an ya koma makaman ma ya suruka ya umar umar ya yanzanta za ka tsaya inda zai faranta ma da idan annabi ya zauna idan annabi ya zauna a yi hiru ku dinga shiru idan manzon Allah ya zauna a damansa abubakar yake zama to sai annabi ya gaya wa sayyidina umar ya ce za ka zauna a matsayin da zai faranta ma da idan da ba annabi abubakar da ya zama shine halifan annabi umar sai dama ya zauna a daman abubakar shine abin da annabi yake sai zaka zauna a matsayin da zai faranta maka rai ya umar na'am وكان كذلك قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم
fakan al'amuru ka zalika lamarin haka ya zama ranar da labari ya kai na sai na rasula ya koma ga Allah to sai na abubakar ya zauna a inda sai na umar ya zauna a inda abubakar yake zama gurin annabi na'am وكتب بنحو خطبته وثبتهم وقوى بصائرهم waka daba yayi kuduba binawi kuduba ce misalin kuduban da sai na abubakar yayi wa tabbatun ya tabbatar da mutane wa qawwa basairun ya karfafa basiran mutane mhm.
وقال لخالد حين وجهه لأخيدر إنك تجده يسيد البقر wa qala annabi lokacin da ya aika Khalid bin Walidu shine wajahu yayin da ya aika yi zuwa ga sarkin nan na Kaidara innaka tajiduhu yasiru al-baqara yace Khalid bin Walid idan ka je yi wannan sarki zaka sami yana yin farautan bauna saniyan daji yana fedewa zaka ta da yanda annabi ya siffata wa Khalidu to da haka Khalid bin Walid ya taddahi فوجدا هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال صلى الله عليه وسلم إلى ما أكبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم kamar yadda annabi ya bada labari ga wanda suke zaune a kusa da yi da kuma baɗanansa duk ya gaya musu mhm.
واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم annabi ya tsinka yadda abin da munafukai suke yi na munaficinsu da kuma abin da suka aikata duk ya gaya musu da aka tafi yaƙi annabi ya tafi da tawagan jama'a sai munafukan suka haɗa baki suka ce idan annabi ya zo ta gangaren wannan kwari suka ce wai su tsoratar da annabi eh su yi yadda za su kai yi ba su wasu na cikin tawagar annabi annabi an je yaƙi yana dawa ya gangaro kwarin sai ga mutane wajen goma ya biyar sun taso wa annabi da takobi radadadada annabi ya ce kai raƙumin ya yi tsalle ya ce kai ya ce shugaban manzanni ne akan ka wa kake tsoro kai su waye wannan sai suka tsaya taro ya ce wanda yake kan raƙumin nan muhammadin rasulullahi ne su waye suka yi shiru kowa ya bi gudu lub lub ya bi duhu kuma suka je suka haɗe da tawagan annabi gare yana wayewa da safe annabi jibril ya zo ya ce Allah ya ce kama ma sunan wasu mutane ran kama sunan sai annabi ya ce mazan da taron gaggawa kowa da kowa ya zo annabi ya hau kan sardi na raƙumi ya tsaya ya ce duk wanda na kama sunan sai mi wane ya ce na'am ya ce tashi wane na'am sai mutane sha biyar suka tashi ya ce jibril ya gaya min jiya ku kuka yi ne za ku kashe ni ko mun fito da ku yaƙi wanda laifi ne muku ne ya ce ba kun zo ku taimaka min yaƙi ba ne jibril ya ce ku ne kafin ka ce wani abu sabon annabi suka ce koro su na koro su gaban annabi aka durƙusa da ya ce me tsakanina da ku na ci amanan ku ne ba dalili na kuke sa rai za ku yi ga aljanna ba ne to wani laifi ne muku jibril ya ce mun ku ne ga jibrilin yana guri na suka yi ya ce to in kun taba ne Allah baya bari amma ku daga hannu ne addu'a Allah ya yafe muku Allah ka yafe musu Allah mutane na ne yini aka sauke in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan Allah ya ce a ka daina wahalan addu'a ya rasulullahi ko kayi addu'ar ko baka yi ba Allah ya ce ba zan yafe ba in kayi sau saba'in kana astaghfirullah kai muhammadin rasulullahi ya ce an kai sau saba'in ma ba zan yafe ba domin abin da suka yi din ne suka taba inna hun kafaru billahi wa rasuli kai hakuri ba zan yafe ba inji Allah ya ce ya Allah na kara sau tamanin za ka yafe ya ce ba zan yafe musu ba wannan kuma ba ma bukatan ganin su kace su tafi gida annabi ya ce to Allah ya ce baya son ku a taron nan kowa ya tafi ku fita kowa ya tashi kai ana zaune mana kai ana koran mutane ka tashi ka fita a irin wannan lokacin to in fitsari kake je amma izini kai sai ka fita da izini kare ka je da izini ana wani ai ka ganye zai garin su cewa zai kai ka fita yawwa to ai ka gani sai da na rasulullahi sallam to gaji Allah ka eh to uku da rabi yayi jama'a za mu yi addu'a ai sai gafirlahi sha daya Allah kai mana gafara aiwa na salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya alfarman manzon Allah zama bismillah da kulhu wallahu kafa goma sha biyu wa'inda muka faɗi labaran nan nasu Allah ka ji kansu Allah kai musu gafara